صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلحك وتنا في الامور كلها واجرنا من كيز الدين وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار إن الذين اتخذوا الإجلة
يا شان
إن الذين اتخذوا الإجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a kamar yadda muka saba yau sha hudu ga watan ramadana hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1442 wanda zo daidai da 27 ko 26 ga watan hudu 2021 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki kamar da muka saba a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba mun ga yadda gwagwarmaya wato kenan ta kasance tsakanin annabi musa alaihissalatu wasalam da mutanensa da kuma yadda wato kenan ya komo ya same su a cikin wani hali na kakanikayi da yadda suka bar bautar Allah maɗaukakin sarki suka koma bautar ɗan dalo wanda samir ya yi musu da irin gwagwarmen da annabi haruna alaihissalatu wasalam ya sha da su har suka yi kusa su kashe shi da ƙarshe suka haƙura suka yi nadama annabi musa ya dawo da sami su ransa a ɓace bai san lokacin da ya zubar da allunan a taron ba ma ya kama ɗan uwansa da zargi bayan ya masa bayani sai fanshi dan uwan annabi haruna kenan bayi da laifi ta kai tsaya yana musu addu'a na musu gafaran Allah madaukakin sarki daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim innal ladina takabbala ajla saynaluhum ghadabun min rabbihim wa zilla wayan da suka riki dan dalo ya zama shine abin bauta a gare su to na farko za su haɗu da fushin ubangiji madaukakin sarki na biyu za su haɗu da kaskanci fil hayati duniya a cikin wato kinan rayuwar duniya an balgazabo fushin da nala bani isra'ila ya haɗu da 'yan bani isra'ila fi ibadatul ejile a bautan gunki da suka yi lokacin da suka bauta wa ɗan dalo wa huwa an Allah ta'ala lam yaqbal lahum tauba shine Allah madaukakin sarki bai karɓi tubansu ba hatta katala ba'dhum ba'dan har sai da sashensu suka zo suna yakan sashe suna kashewa kamar takaddama kamar yadda ya riga ya gabata a cikin suratul bakara Allah madaukakin sarki yana cewa wa tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum yanzu tunda kun bauta wa wani Allah a matsayin ubangiji in kuna son Allah madaukakin sarki ya tuba ya karbi tubanku to tuban da za ku yi shine ku suka kawai ku ta yakan junanku ku ta kashe kanku ku ta kashe kanku misali a ce na awa biyar to iyaka da suka rage su kuma su za su ci gaba da rayuwa sauran kuma duk an abin nan to sai Allah ba da ku zirki ya karɓi tuban ku shi ne kadai hanyar da Allah madaukakin sarki zai karbi duban ku fatuhu ila barikum faqtulu anfusakum anfusakum ku kashe kawo kanku zalikum khairul lakum inda barikum wannan kuma shine ma yafi muku alkhairi ku yaƙi juna ku kakkashe junanku ku ta kashewa wanda ya tsira ya tsira wanda ya mutu ya mutu a gurin ubangijin ku wanda shi ya muku alkhairi da haka fata ba alaikum in kun yi haka Allah madaukakin sarki zai karbi tuban ku innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah madaukakin sarki ya kasance shi mai yawan karban tuba ne rahimu kuma wato kenan mai jin kai ne kaga kenan Allah madaukakin sarki ya nuna musu fushinsa tun a duniya saboda fushin Allah madaukakin sarki akan dan adam azaba ce a gare shi don haka shi sa aka ce su kashe kawo kansu kuma haka dole hakan suka yi wa amma zilla amma kaskancin da ya same su kuma fa aqabahum zalika zillatun wa sagar kaskanci da wulakanci ya hadu da su fil hayati dunya a rayuwar duniya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ka zalika najzil muhtarina hakan nan muke sakan dama duk mutanen da suke kirkira ƙarya su jingina mana ay la'ilatun likulli man iftara wato kinan Allah ya sanya su a cikin zilla da kaskanci daga cikin wannan kaskanci shine da a cikin te sun kasance Allah ya hore musu naman tsuntsu suna in sun ji yunwa Allah ya hore musu yan shila salwa za su rika zuwa a gashe su dauka su ci in sun bukaci abin akwai manna shine darba zuma za su ci zuma su sha sannan Allah madaukakin sarki ya maida musu suturar su kamar ta tsuntsu kaga tsuntsu yanzu da zai shekara goma yana raye baya bukatun sai ya sai sabulu ya wanke ya wanke rigarsa gashin jikinsa to su ma hakan nan gashin rigunan su ba sa mutuwa kuma ba sa datti hakan nan Allah madaukakin sarki ya ba su suka rayu shekara arba'in a cikin wannan batan ba wanda ya nemi canjin riga babu kuma wanda da tiye ko ya rigarsa ta yage ko wani abu makamacin wannan amma daga baya sai Allah madaukakin sarki ya ce masa eh bi tumi faran fa inna lakum ma sa'altum ku sauka ku je dan za a bar ku dama ku fita a cikin tihu ku tafi wani gari ku je ku kama noma yanzu kaskanci ya same su walakanci ya same su sai sun sha wahala kafin su samu loma ɗin da za su sawa kinan a bakinsu wannan abin da ya faru da su sun saba wa Allah da haka Allah maɗaukakin zai ya haɗa musu abubuwa guda biyu gadaban minan lahi da kuma zilla ko Allah ya fushi da su sannan sun haɗu da kaskanci sannan sai ya ce ba 'yan bani isra'ila kaɗai ba kazalika najzil muftarina duk wanda ya kirkira ƙarya wanda kuma har duniya ta nade duk wanda ya kirkira ƙarya a Allah madaukakin sarki ko kuma duk wanda ya ce abinda ba Allah bai ce ba kaga Allah bai ce su bauta dan dalo ba suke bauta masa ko kuma duk wanda ya ya tawaye a da'a wa Allah madaukakin sarki to a ƙarshen lamarin sa zai samu ɗaya daga cikin waɗannan biyu ko kuma dukan su guda biyu ko dai Allah ya fushi da shi ko kuma wato kenan ya shiga cikin kaskanci yana ji yana gani abubuwa su zo su su damule ta yadda ba yadda ya ya sai ya karɓi wato kenan kaskanci a rayuwarsa a rayuwarsa to hakan nan Allah madaukakin sarki ya abin nan fa inna zilla aina wannan walakancin da kaskancin na'ilatul li kulli man iftara bid'atan za ta samu duk mutumin da ya kirkiri bid'a a addini kaga ai su ma sun yi da sunan addini suka yi wannan fa inna zilla zillar bid'a wa makalafatul rashadi kaskancin da zai samu mutum akan lokacin da ya kirkiri bid'a ya sa addini da saba mai wato kenan shari'a muttasila za ta sadu ne min kibalihi za ta zo ta samu da wannan mutumin koma waye shi alaka ta fahi za su zo su hau kan kafadunsa guda biyu su danna shi su danna shi kamar yadda al-imamu hasan al-basri yake cewa inna zilla albid'a ala aktafi Allah madaukakin sarki zai hada su da kaskancin bid'a za su daura a kawo akan kafadun su kenan idan mutum ya kirkiri bid'a a addini ya dora ma kafadan sa wani abu ne na nauyi wanda yake zai ja masa kaskanci da walakanci a gurin Allah madaukakin sarki hakan nan wato kenan Allah yake cewa kazalika najzil muftarina duk wanda suka kirkiri ƙarya suka jingina mana haka nan wato kenan za mu sakanta musu wallazina amilu sayyi'at wayannan da suka aikata munanan aiki kuma sun matabu sannan sai suka tuba min badiha bayan wancan wa amanu suka yi imani inna rabbaka min badiha tabbas lalle ubangijinka bayan wannan laifin da suka yi da bayan wannan tuban da suka yi lagafurun wallahi mai yawan gafara ne rahimu kuma mai jin kai ne kenan in mutum yayi laifi kofar tuba a buɗe take man taba kabla an tadalla ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alai duk wanda ya tuba kafin rana ta fito ta ta yamma ta fadi a gabas to Allah da kuke sarki zai karbi tubansa kenan kamar Allah da kuke ya bude kofa saboda a can yace wa kazalika najzil muftarina kaga ba yan bani Isra'ila ba har duniya ta nade duk wanda ya kirkira abin da ba Allah ne ya saka shi a kansa ba Allah zai sakanta masa da fishi da kuma kaskanci to sai kuma sake bude kofa sai wanda ya yi wannan mummunan aikin ya zo ya tuba bayan wancan laifin da ya yi lalle Allah maɗaukakin sarki mai yawan gafara ne da haka duk lokacin da mutum ya san ya saba Allah maɗaukakin sarki sai ya tuba kofar tuba a buɗe take wallan ma sakata ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسكتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون
Allah madaukakin sarki ce wallan ma sakata an musa lagadab lokacin da fushi in an ce sakata shine kawaci ko yawa shine diddil kalam kana magana kana ce uskut ishuru in ka in ka daina magana shikenan sai a ce maka sakata ya yi shiru kenan to sakata an musa lagadab lokacin da fushi yayi shiru ga barin annabi Musa alaihi salatu wassalam a kabal alwa sai musa ya ɗauki wannan alluna ɗin ai mun yi magana cewa lokacin da ya zo shi saboda bakin ciki ya yi kasa haƙuri ya zubar da allon attauran hankalinsa a tashe iya kan ɗan uwansa ya ja shi ya fisgo shi ka ɗan uwana ka yi haƙuri ba matsala ta bane kaji kaji kaji kaji abin da ya faru sai in ya nutsu kamar kai ka ce wato kenan a nan allah waɗanda sarki ya kamanta wato kenan fushin nan da mutum mutum kamar kaka ce wato kenan fishin yana cizira annabi Musa yana cewa ga abin da zaka yi eh haka suka yi maka eh zubar da attauran ya watsar da auren ka masu da duka wannan ma zaka fara duka kaza kaza yana kamar ka ce wato kenan kamar ka annal ghadaba yu'annibuhu kamar yana tunzura shi ne yana tunzura shi yana ce masa ga yanda zaka yi ga yanda zaka yi Musa alayhi salatu wasallam kuma yana taking action ala dariqatil isti'ara al-makaniyah saboda haka sai aka kamanta shi da wannan amma abin nufi shine lokacin da annabi musa hankalinsa ya kwanta wato kenan ya dawo jikinsa ya kuma natsu annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya ce masa ya rasu layi ausi ne kabin wasiya ya ce masa lata gudam kada ka rika yin fushi a rayuwa kar ka yi fushi duk abin da za a yi ka natsu duk lokacin da ka yi fushi to za ka yi losing control za ka iya yin abin da lokacin da kake natsa ba za ka iya yin sa ba da haka za ka iya hukuncin da zai iya zama matsala a wanda kai hukuncin ko kuma ya zama matsala a kai kanka ko kuma ya zama matsala a al'umma in mutum ransa ya ɓaci zai iya faɗa rijiya in mutum ya ransa ya ɓaci zai iya kashe kansa in mutum ransa ya ɓaci zai iya kashe kowa in mutum ransa ya ɓaci zai iya duk abin da ba to kenan bai dace ba don haka kayan mutum ya ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa la tadab kar kai fushi sai sake dawo ce ya rasulullahi ausini zan tafi garin mu fa a dan min wasiya sai ce kar ka rika yin fushi ya je koma gefe can kuma dai sake dawo rasulullahi to na gama fa zan tafi gida a min wasiya ya ce masa kar ka rika yin fushi la tadab faradda da miraran ka gani miraran sau da yawa ya je ya zo ya je shi na tsammana ba shi wani abu daban a ce kar ka fushi a nan dai din a nan gidan yake sakar to kaga Musa alaihi salatu wasalam a matsayinsa na annabi ransa ya ɓaci kuma shi ɓacin rai wato kenan jibilla ce ta dan adam kowa zai iya ransa zai iya ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallam ransa zai iya ɓaci wata rana wani mutum wani sahabi yana rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce zan kake rubuta hadisansa ai annabi mutum ne yana yarda yana fishi yace uktubi ya abdullahi Allah ka rubuta kawai na rantsa da Allah babu abin da zai fita a nan sai gaskiya ko ina fishi ko ba fishi nake ba idan kaga annabi sallallahu alaihi lokaci shi ma da yake jibilla ce ta dan adam yakan yi amma a wata riwaya yace wala naqulu illa ma yarda rabbuna ko ranmu ya baci ba za mu yi magana da ba aka Allah yake so ba ba za mu yi dami ku maganar abin nan ba kaga kenan ashe fushin in an yi shi control ake sai a daure annabi Musa alaihi salatu wasallam da ya fushi sai ya zubar da attauran ya fara hukunci kama dan uwansa ya jawo shi zai dake shi yace ya bunu umma la ta kuzbi lihati kar ka kama min gemu na kana ja ko wala bi ra'asi kar ka kama kaina kana jana yace ai kaji kaji kaji kaji kaji innal qauma istadafu ni ai sun fi karfi na ne wa kadu yaqtuluna ni sun yi kusa su kashe ni ma kaji kaji kaji kaji abin da faru sun haka sai ya natsu to da ya natsu ya dawo hayyacinsa kuma sai fahimci cewa ai yayi abin da ba daidai ba me abin da ba daidai ba Allah madaukakin sarki ya saka kai azumi na kwana 30 kai kwana 30 din zaka tafi ka je ka gana da Allah kai asoki aka ji a'a sai ka kara na kwana goma ka kara na kwana goma aka baka dama ka tafi dinan tinan duru sina ka je kuka yi magana ta ɗebe kewa da ubangiji Allah madaukakin sarki yace inni tsafaituka ala nasi bi risalati na fifita ka akan mutane na baka manzanci na yi magana da kai dan haka fa kuzma a ce tuka wannan abin da na baka nan ka diba ka tafi da shi kuma ka je ka watsar saboda ranka ya baci saboda ranka ya baci shi da kansa wato kenan sai fahimci abin eh ba daidai ba saboda haka sai da han da da shi yasa Allah madaukakin sarki anan sai kwatanta mana da fishin kamar dan adam sau da aka sai kamar dan adam ne yake ingiza shi sai ya natsu to bayan ya natsu wala masakata an musa gadabu a kazal alwa sai maza maza ya je ɗebo alluna kuma na attauran sai je ɗauko ya share ya share ya share ya zo kuma ya rungume kuma yana nadama abin da ya yi wafi nuskati hahudan wa rahama a cikin rubutunta nuskanta takardunta ko abin da aka rubuta nassinta wato kira akwai shiriya akwai kuma jin kai da Allah madaukakin sarki ya tsara lillazina hum li rabbihim yarhabuna ga masu tsoron ubangiji ga waɗanda suke tsoron ubangijin su da haka shiriya ce da wato kenan rahama ga masu tsoron ubangiji duk mutumin da ya dauki attaura a wannan lokacin ya karanta ta ya yi aiki da ita to zai shiga rahaman Allah madaukakin sarki zai shiga wato kenan zai kuma dori akan hanyar wadda take mashike ya rike kenan don muje mala doktor واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين
الله مرحبا كنت وقتار موسى annabi musa alaihi salatu wasallam sai ya zaɓi saba'ina rajulan mazaje manya-manya guda saba'in min ƙaumihi a cikin mutanensa limikati na saboda su je mikati musuma allah maɗaukakin sarki zai yi magana da su ali bin talha ya ce riwaya daga abla dan abbasin a cikin tafsirinsa yake cewa ka annallaha a wannan aya kamar kai ka ce allah maɗaukakin sarki amarahu ya umarci musa an yi tara min kawai saba'ina rajulan ya zaɓi mutan sahabbansa guda saba'in wanda ya yarda da su faktara saba'ina rajulan sai ya zaɓi mutum guda saba'in ɗin fabara da hun liye da urabahun sai ya taso su ya zo ya bujuro da su don su zama su wato kenan su zo su yi addu'a su roƙi ubangijinsu wa kana fi ma da aulaha qalu allahumma atina ma lam tudi ahadan qablana daga cikin addu'o'in da suke yi an kawo su wannan miƙatin inda annabi musa alaihi salatu wasallam ya je ya karbo a taura nan allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su su ma suka je sai addu'a su roki allah maɗaukakin sarki akan laifin da suka yi allah zai karba da haka daga cikin addu'ar da suke sai suka ce allah ka ba mu dukiya irin wanda baka taɓa bai wani mutum a baya ba kafin mu ka duba irin wannan abin da ɗaya ya ya kamata al'amarin ya kasance kun je gaban Allah madaukakin sarki ku nemi gafara sai kuna tunanin wato kenan abin da kuka roƙa ya zama wato kenan na duniya Allah ka ba mu malam tudhi ahadan ba'dana kuma abin da bayan mu ma baraka ba wani ba fakare Allahu zalika min du'aihim sai zama Allah madaukakin sarki da kansa bai jira in irin wannan addu'a suka yin ba fa haka zatuhum rajfatu da haka sai kawai tsawa ta zo ta bige su duk gaba ɗaya sai aka tsawo duk su gaba da matattu duk su mu gaba ɗaya wannan daga nan na son mu duka haɗawa yadda za mu ɗauki cikakken darasi irin wahalar da musa alaihi salatu wasallam ya sha da kuma matsayin sahabbansa da kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan yana zaɓaɓɓunsa wanda yake gadara da su yan gaba gabansa yan kumaji su ne ya ɗebo mutum saba'in amma kaga kwasin da suka yi kaga kwafsin da suka yi a gaban Allah kuma maimakon su nemi aljanna na Allah maɗaukakin sarki sai su ce wai Allah ya ba su duniya irin wanda ba abai na bayan su ba da irin wanda na gaban su ma ba za su samu ba kaga sun tare komai da komai kenan a duniya shi yasa a wata aya Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya waddu ahaduhum law yu'amara alfa sanatin ɗayan sai yana fatan ina ma ma a bashi dama ya rayu shekara dubu amma huwa bi za ta yi min al'azabi an yu'ammar dan an rada shi shekara dubu din ma ba zai hana shi shi dan azabin Allah ba ba zai hana shi ba ka gani dan haka sai annabi Musa hankalinsa sai ya dugu zuma ya ga ga mutanen nan shana na tukunna duka implication na farko shine ya zabo mutane ya kawo su yanzu sun mutu in ya koma me zai ce a gida eh ya zai ce a matansu ya zai ce a ƴaƴansu eh yanzu ko wani fahimta mutane za su yi wa addinin nasa ka zaɓi mutane ka je ka halaka su ka dawo da ka ce mana sun mutu zai daɗi to kaga dole hankalinsa zai tashi kala sai tashi sai fara addu'a ya ce ya ce rabbi ya ubangiji laushi ita ahalakta hun kabli wa iya ya Allah ai inda ka so ai kafin su zo na ma ka halaka su har da ni din ma gaba daya yanzu suna karkashin custodianship in nawa ne da kuma addinin nan wa'ina in sun rayu su ne addinin zai abin nan to ana sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam da aka je gurin yaki da aka je gurin yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma in tuhlak hadhihi al-ibada isaba lam tu'bad Allah madaukakin sarki in aka halaka wannan jama'ar ba za su sake bauta maka ba kaga yana tausayi a mutanansa kar a halaka su da kuma Musa alaihi salatu wasallam shi ma yake tausayi amma su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Arisha suka sa a masa suka ce ya shiga suka ce ka shiga ka zauna a nan gurin ta saitin Madina mu kuma mu nan idan yakin nan yayi daɗi mun gama da kafirai fa lillahi alhamdu wal minnatu in kafirai sun gama da mu kai ka hau abun hawa gashi mun tsana da maka maza maza ka koma Madina ku je a ci gaba da yada musulunci da wanda suke madina kaga su sun ba da ransu anan suka ce in dai an kashe mu gaba daya to ka hau abin hawa ka koma madina sauran yan uwanmu da basu zo ba a ci gaba da yada addinin musulunci su kuma sun zo nan gaban Allah madaukakin sarki har Allah ya magana da su suka ce wai Allah ya ba su abin duniya irin wanda ba a taba bawa wato kenan kowa kafin su ba ta haka shine Annabi Musa ya addu'a ce Allah ubangiji inda ka so da ka halaka su kafin wannan lokacin har ni din ma da ka abin a to holi kuna bi ma fa'ala sufa o minna ya Allah madaukakin sarki wawayen mu wato kenan zaka halaka mu da abin da suka aikata dama kace wa jurmun jarrahu sufaha wa qaumi fa halla bi ghairi jariha ila ikamu wawaye za su yi laifi a gari musifa sai ta zo ta ko musifa mutanen Maiduguri za su iya baka kyan fasarar wannan magana sai wanda ya je ya harbi dan sanda sai maza maza ya shigo cikin anguwa sojoji da yan sanda su ta bude wuta kaga jurmun ne wanda yake wani safihi ya je yayi wa jurmun jarrahu sufaha uqami wawaye su sai su je su sa a zo a ta kakkashe mutane lokacin da wannan mutane suke cikin garin maiduguri haka suke yi wa mutane kuma wani yanzu suna cikin gaida allah kaɗai ya san abin da yake faruwa in hajjoji sun je sun afkawa garin su kashe wanda ba a jin nan ba to saboda haka yace allah maɗaukacin sarki kar ka kama mu da abin da wato kenan wawaye mu suka yi subha ubinna in hiya illa fitnatuka wannan dai jarabawa ce da gare ka ta dole bi hamanta sha in allah ka kawo jarabawa wanda duk wato kenan kaga dama shine mai halaka wata hadibihi man tasha wanda duk kaga dama shine mai shiriya a ciki anta waliyuna Allah kai ne waliyin al'amarin mu kai ne majibincin lamarin mu Allah faghfir lana ka gafarta mana warhamna Allah ka ji kanmu wa anta khairul ghafirina Allah kai ne mafi alkhairin masu yin gafara yayi ta kankan da kai a gaban Allah yayi ta addu'a yayi ta kankan da kai yana sa addu'a Allah madaukakin sarki yana neman dai a dawo masa da su dai wato kinan ya samu ya koma da su gida lafiya Abdul lana fi hadhihi dunya hasana Allah madaukakin sarki واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون Annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ci gaba da yin addu'a cewa "Tub lana Allah madaukakin sarki ka yanka mana ka rubuta mana ko ka farlanta a gare mu ya zama wajibi na hakkin mu ne fi hadhihi dunya hasanatan ay waktub lana hasanatan Allah madaukakin sarki ka kaddara alkhairi da ayyuka masu kyau a gare mu fi hadhihi dunya a wannan duniya wa fil akhirati har ma da lahira duniya da lahira Allah madaukakin sarki wato kenan ka abin da man ce fa bi faminan nasi man yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min qalaq wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana to kaga abin da ya bata ran Allah madaukakin sarki rai wa'ancan sun yi capitalizing akan duniya ce sai annabi Musa alaihi salatu wasallam yayi addu'a da nema musu duniyar da lahirar dan kuma ya karanta da wato kenan mutanen nasa ko inna hudna ilaika ya Allah mu mun shirye zuwa gare ka inna hudna ilaika daga nan suka samu suna yahudawa minkum man ya tabi ila Allah suka ce inna hudna ilayka Allah mu mun shiri zuwa gare ka ai yahuda daga huda ne daga shari'a ne masu neman shari'a ko masu kokarin shari'a daga nan ne suka murda abun ya zama wato kinan wani abu daban inna hudna ilayk ya Allah madaukakin sarki mun koma zuwa gare ka kala sai Allah ya ce to shikenan azabi usibi biha man asha azaba ta dai ina samar da ita kan duk mutumin da nasu mana ta kan fada kan duk wanda na ga dama idan wato kenan bai bi ba idan ya saba wa umarnin Allah in ya ci gaba da yin aikin sabo kuma ya ke tuba to wannan shine wanda azabar Allah ba da kukin sarki za ta same shi amma rahamati jin kaina kuma wasu yar kullu shay wallahi ta yalwaci komai rahamata da jin kaina ta warci kullu ta haka babu wanda nake masa azaba sai daidai ku amma rahamata ta sha kan kowa don haka musulmi yana cikinta arna yana cikinta idan allah maɗaukakin zargi ta shi ruwa baya warewa gonan musulmi da gonan wanda ba musulmi ba duka yi kan zuwa in allah ta shi kawo kuɗi hakan nan in ya tashi korowa wato kenan rahama duk abu na alkhairi kai har ma an ce daga cikin adalcin allah shine man akada bil asbabi wasala ila al maqsudi ko ila al gayati duk mutumin da ya kama sababi zai iya kaiwa zuwa ga gaya kaga man din nan lil umum ne idan kafiri ya je ya yi noma ya gyara gonarsa fiye da kai sai ya samu amfani fiye da kai kana musulmi to wannan yana cikin rahamar Allah madaukakin sarki zama musulmi in ka je kai fiye da shi zaka iya samu fiye da shi da haka bi qadral kaddi tuda mata rumu wa man ramal muna laylan yaqumu ko wa man talaba ula sahiran layali gwargwadon wahalarka da nemanka gwargwadon abin da za ka samu wanda ya dage ya kunya ashirin zai samu wato kinan amfanin kunya ashirin wanda ya kunya ɗari zai samu amfanin kunya ɗari wanda ya gyara kunya uku fa bi kadarar kaddi to dama ta ruhu haka ne to Allah madaukakin sarki ya ce amma rahmata ta yalwaci komai da komai kenan a nan duniya kowa yana cikin rahamar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa inna lillahi mi'atu rahama Allah madaukakin sarki yana da rahama rahama rahama rahama rahama guda ɗari sannan sai ya dauki ɗaya a cikin ɗarin sai ya kawo ta duniya da ita ne muke jin kan junanmu da ita ne muke jin kan junanmu da ita ne zaga akuya tana ba ɗanta nono in ka taba ta kawo fada ka za ta kare ɗanta uwa ta kare ƴaƴanta mutum ya taimaka wa mutanensa duk wani tausayi da kaga an yi a duniyan nan muna musharaka a cikin wannan guda ɗaya ne tun daga farkon duniya har ƙarshen ta 99 Allah madaukakin sarki ya tanade su dan ya ji kan bayinsa ranar lahira muminai kenan muminai kenan da haka yake cewa wasi at kulli shay rahmata ta yalauce komai shi wani hadisi Allah madaukakin sarki ya ce rahmati wasi'at ghadabi rahmata ta yalauce fishina ta yalauce fishina duk da an ce inna rabbaka la sari'ul iqab saka ce wa innahu la ghafurur rahim ubangiji ka yana da gaggawan fushi yana da gaggawan kawo azaba amma kuma yana da gafara kuma yana da jin kai za ka gafara da jin kan su suka abin shi yasa za ka ga in kai zunubi sai a baka guda daya sai a baka in kai aikin sabo guda daya sai a baka zunubi daya amma in kai aikin alkhairi guda daya sai a baka lada wato kenan guda goma ko kuma ma Allah madaukakin sai ke baka fiye da hakan nan don haka rahmattawa sa'aktubuha wallahi da sannan zan rubuta ta lillazina yattaquna ga duk masu takawa duk masu takawa masu jin tsoron Allah madaukakin sarki zan rubuta ma'ana zan wajabta ta a kansu kenan rahaman Allah wajibi ne a dukkan mutumin da yake takawa fasa aktubu haɗin kai ce kutiba alaikum siyamu ai menene an wajabta ai furida alaikum siyam ko kutiba alaikum alqitalu ai an wajabta yaki a kanku don haka yace fasa aktubuha ai fasa aj'aluha fardan wa haqqan laziman lilmuttaqina ga duk masu jin tsoron Allah madaukakin sarki rahmar Allah za ta zama haƙƙi a gare su fasatu halil ladina yattaqun wa yutuna zakata wa nan da suke bada zakka ne wato suke bada zakka zakkar da da muke magana wannan ta hatsi ko kuma zakar dukiya ko zakar wato kenan dabbobi duk da cewa hadisi yace inna fi inna bil mali sadaqatan suwa zakati wanda ya kai nisabin zakka ya fitar wanda bai kai nisabin zakka ba ya sadaka to Allah madaukakin zai ce wannan ya ware zai sa musu rahamansa sannan sai ce wallazina hum bi ayatina yu'minuna zan sa wannan rahamar ta wata zama wajibi ga waɗanda suke imani da ayoyina akwai takadimi da takiri a nan gurin saboda haka wanda ya yi imani da ayoyin Allah madaukakin sarki yake bin su shi ma rahamar Allah za ta tabbata a gare shi yanzu mutum nawa kake na aka faɗa masu takawa masu ba da zakka masu kuma imani da ayoyin Allah ba da kuke sarki kaga sifofi guda uku kenan ka zama kana da takawa kuma ka zama kana bada zakka ita kanta bada zakka tana daga cikin alamun da ke nuna imanin da mutum da ranar lahira sannan sai kuma wato kenan imani da ayoyin Allah ta muje mala الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Allah madaukakin sarki ya bamu siffan waɗannan mutane da mu gane su ba yace rahaman sa zai rubuta ta kaga yanzu ba da yan bani Isra'ila ake magana ba ana magana kowa da kowa ne fasa aktuba lil ladina da sannan zan rubuta rahama ta ga waɗannan mutanen da suke da waɗannan sifa guda uku guda uku da muka abin nan yanzu ko yan bani isra'ila suka sifatu da wannan sifa rahama Allah tana tabbatar su wanda ba dan bani isra'ila ya sifatu da wannan sifa rahaman Allah madaukakin sarki tana tare da shi amma ta yi mu gane wa ɗin ba sai Allah da fasara mana abu na fili sai ce allazina yattabi'una rasula annabiyya al-ummiya wanda suka bi annabi wanda yake manzo wanda yake kuma ummi wanda suka bi manzo- manzo- manzan Allah wanda yake annabin Allah kuma ummi an ce manzo me yake nufi dan sakon Allah ko wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da sako je ka faɗa ma mutane kamar shi Musa alaihi salatu wasalam din to amma kuma da aka ce ma- eh, annabi wanda yake akwai wato kenan in an ce annabi shine wanda yake ya karb- karbi wahayi daga gurin Allah madaukakin sarki ya aiki da shi shi shi kadai a gidansa da shi da matansa da 'ya'yansa amma in an ce manzo zai dauki wannan sakon da ya karbo din kuma ya sanar da duniya to annabi kowane manzo annabi ne ba kowane annabi ne yake manzo ba to wanda ya hada wannan sifofi guda biyu al'ummi kuma wanda yake ba ummi ummi shine wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to duka annabawa Allah madaukakin sarki sun iya rubutu sun iya karatu banda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin mu'jizozin da Allah ya bashi kenan bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma kuma ya karanta da duniya baki daya Eh, ya karanta da duniya baki daya kaga wannan da abin mamaki har duniya ta nade kafirai suna karanta alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su dauki darasi sai aiki da shi a duniyar can su kuma sun yadda hakan din gaskiya ne ballantana kuma musulmi har kwanan gobe kuma falatu addu wala tusa ajaibuhu abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar abubuwan mamaki da suke da bayyana ba za su kirgu ba kullun discovery ake a ciki kullun a discovery ake ana ganowa wata hikima da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar shine nabi al'ummi to ma'ana wannan shine wa'anda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabiya ar-rasula al-ummiya alladhi yajruhu maktuban indahum wanda su yahudawa tunda dama ke damin da yan bani isra'ila muke ko na zamanin annabi musa yanzu ke damin ya dawo kan yan bani isra'ila na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine allah yake cewa yan bani isra'ila da suka zo suka bi wannan annabin da yajidunahu maktuban indahum sun same shi yana nan ko za su same shi yana nan a rubuce a cikin littafinsu in sun karanta a taura za su ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a ciki in sun karanta linjila za su ga sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan a ciki ko fit tawrat wal injil a cikin at-taura wato kenan da linjila za su samu sifofin sa a ciki menene dalilin da yasa wannan da Salman al-Farisi ya ya musulunta ai yana neman addini ne babansa irin masu bauta masu bauta wuta ne tona rami babba suka sa wuta kullum ita ake zuwa ake bauta mata wutan nan ko dare ko rana ba ta mutuwa saboda akwai wanda suke tsaye a kanta suna hura ta duk lokacin da suke da wata damuwa sai su zo su sujada ga mota su ce ayyatu hannarul muqaddasa na dalilin yake kaza wa kaza ya ke tsarkakekkiyar wuta kaza kaza kaza kaza saboda ka sai ga abun wannan bai masa ba sai ya raba ya raba sai ya je gurin wasu kiristoci sai ya ji abin nasu kaman ya dan fi suna ambatan sunan Allah kaman ya dan fi namu saboda sai ya ya nemi ya- ya- ya shiga cikin addinin kirista ubansa sai kama shi ya ɗaure sai mashi shegen doka da ya kwace shi ne sai ya bar ƙasar farisa iran ta yanzu kenan ya tafo eh, siriya ta yanzu da kiristocin suka gwada masa suka ce ga inda zaka bi ga inda zaka bi ga inda zaka bi ya tafi Syria ya zo ya zauna a nan ya gurin wani malami na kiristoci ya yi masa bauta ya lura da karatunsa ya komi da da karshe sai ya fara fahimci cewa dan fo wannan ne malamin da addini yake ce nan ma dai ya nemi aka tura shi gurin wani malami a wata ƙasa haka nan har daga ƙarshe ya je gurin wani mutum sai ya ce masa malam in dai addinin gaskiya kake nema yanzu ba za ka same shi ba sai dai idan annabin ƙarshe ya bayyana kuma lokacinsa ya yi ya yi ko yanzu ya fita ya yi a ina zan same shi ce na gari mai dabino to da aka aka dace mutane za su kai shi gari mai dabino sai suka kama shi sai suka mai da shi bawa suka sai da shi a hakan nan Allah madaukakin sarki ya kawo shi Madina ya zo ya gan shi ya ce ina ganinsa sai na sai da shi saboda mai yana da siffansa a ciki a cikin littattafansu na kiristoci sannan yahudawa madina abdullahi bin salam abdullahi bin salam ko ya ce ina zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da na gan shi kawai sai na sai da shi saboda mai sun riga sun karanta siffofinsa a cikin wato kenan a taura saboda masu linjila sun sani masu attaura sun sani to waɗanda suka bar yahudanci da kiristanci suka zo suka bi wannan annabin wanda suka same shi rubuta shi a cikin littafinsa daga cikin sifofinsa wanda suka gani a cikin littafinsa shine ya amurhum bil ma'rufi yana umurtansu da aikin alkhairi yana umurtar da ake alkhairi abdullahi bin salam ya ce farkon zuwa annabi madina ana tattala albadara alaida menene menene shi kawai ya je tsaya kawai ya study da ka san yadda malami yake fahimta abu binciken sa daban da wanda ba malami ba su jama'an gari sun yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sun bi amma shi sai ya tsaya ya bi a auna a ilmace yace ina zuwa ina tsayawa sai na je yana cewa ya ku mutane eh menene yake ta afshu salama wa menene abshir salama wa wasilil arhama wa sallu billaili wa nasu niyama ya ce ya ku jama'a ku watsa sallama a tsakaninku a sa spirit na haɗin kai tsakanin musulmi da musulmi sannan a rika sada zumunci kar a yadda zumunci ya yanke tsakanin abokai da abokai tsakanin yan uwa da yan uwa tsakanin dangi da dangi sannan da daddare mutane suna bacci ka tashi kai sallah kaga daga zuwansa sai ga sifa na farko ya amurhum bil ma'rufi ko wa yanhahum 'anil munkar yana hana su ga mummunan aiki ko wa yahilla lahum tayyibat kuma shi wannan annabi daga cikin sifarsa da suka gani a cikin attaura da linjila shine duk abu mai kyau zai halatta annabi sallallahu alaihi wasallam zai halatta musu duk abin da yake mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya zo da wannan ko Allah madaukakin sarki ya halatta mana duka abubuwa mai kyau ya haramta mana mummuna yace menene hurimat alaikum baitatu wa dam wa lahmul kizir wa ma uhilla bihi li ghayri allahi wal munkanizat wal maquza har zuwa karshen aya amma bayan wannan sai Allah barkake suke ce ya halata mana sauran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da yake mai kyau Allah madaukakin sarki ya haramta mana don haka ba za ka zo kana neman ayar da ta ce ina halaccin gwaiba ko mangoro ko inabi ko menene ba a'a duk abin da mummuna ne an ware shi a gefe kawai general formula ne kar a ci duk abin da kyakkyawa ne kuma wannan suna da yawa ba za a irga su ba da haka sai a ci da haka annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sifansa a cikin at-taura shine ihilla lahum at-tayyibat yana haram ya halatta musu abin da yake masu kyau ya haramta kuma wato kenan wai harimu al-qaba'ith yara haramta musu wanda ke munana musulunci ya hana a cikin abin da mutum zai ci ya ci guba annabi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun wa kullu muskirin kamrun duk abin da zai sa maye haramun ne duk abin da zai sa maye kuma giya ne ko ma menene shi ko wiwi ne ko indiya ne ko kwaya ne ka sha ko tutulin ne ko menene duk abin da ka sha inda zai sa ga maye to haramun ne saboda ai zai taba kwakwalwarka kuma shine mafi tsadar abin da dan adam ya mallaka hankalinsa duk abin da zai taba hankalin ba za a yarda wato kenan da shi ba ويضع عنهم إسرهم sannan zai sauke musu daga cikin sifarsa da suka gani shine zai sauke musu duk wani nauyi zai kawo sauki zai kawo sauki a da kiristoci da yahudawa idan tufarka fitsari ya taba ko ba haya sai ka je ka yanke gurin ka jefar ka kai tele maka faci sannan sai ka sallah da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku wanke kawai a da in ya taba jikinka sai ka yi takarta ka yi takarta kamar ya jini ya za ka cin kasa ruwa sai ka wanke kawai abubuwa da yawa wanda suke da in sun je sun yi jihadi sun yi jihadi da su da kafirai in sun samu ganima sai a kawo ta sai ta kore ba za ku taso da ko kwandala ba amma yanzu a dusar sarara yake ko raba illa iyaka a ɗauki 1 over 5 a ajiye shi a cikin baitul malin musulmi saboda aiki na musulunci sauran a rabawa masu yakin kaga ya halatta musu wato kenan ko uhillal lana gala'imu an halatta mana wato kenan cin ganima a da mutum in lokacin sallar su yayi ta kirista ko ta yahudu duk inda kake ba za a karbe ta ba sai ka je coci ka shiga ko kuma ka shiga kanisa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ila liyal ardu kullaha masjidan wa tahura duk duniyan nan fadin kasar nan ko ina masallaci ne ni a gona ko a gindin mangoro kai sallah Allah zai karba ko ka je jejin ka gana ta aikin ka lokacin sallah yayi sai kai alwala a gurin sannan kasar ko mai tsarki ce sai dai in ka ga asalin najasa a idanka a gurin to shine ba za ka yi sallah akan ta ba amma kasar Allah ko ina mai tsarki ce za ka iya sallah akan ta kaga duk wannan sauki ne wato kina a a cikin rayuwa sadaka ya da'u anhum israhum annabi sallallahu alaihi wasallam zai sauke musu duk wani nauyace nauyace da wahalhalu wahalhalu da sauransu bal aglala lati kanat alaihim da angalala da take kansu mari da wahalhalu da da haka ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake yake cewa ku bi abubuwa a hankali a rayuwa fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu Allah ba zai kusa da baku lada ba sai ce wa kana ahabbu dini ila Allah aisara addinin da Allah ya fi so shine abin addini wanda ke mai sauki ko ko kuma adwamaha wanda ya fi dawama da haka ka dauki dan kadan wanda zaka iya dawama a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga a masallaci an daure igiya aka ce wani ya ce wannan igiyar fa ya ce ai wannan iyalin ka dai za ta zo ta rike saboda tahajjud da daddare ana abin ana dogon karatu in za ta faɗi sai ta rike ta a ba har an je ga wannan da Allah gusun ce kowa ya yi sallah gwargwadon yadda zai iya yi idan bacci ya galaba ya ci galaba a kansa ya ce kwanta ya bacci addinin nan yana da sauki ya ce alaikum bin rifki fa innahu la yashaddid a ahad illa galabahu ku bi a hankali a hankali duk wanda ya tsananta abin zai zo ya fi karfinsa ba za ka kai ƙarshen addini ba da sauransu saboda duk wani angalala da take wuya su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauke shi to waɗanda suka bi wannan annabin da yake da wannan sifa a cikin littafin su to su ne Allah madaukakin sarki yace zai rubuta rahama a gare su da haka falladina amanu bihi duk wanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimaka masa kaga daga cikinsu an samu wanda suka irin wannan irin su abdullahi bin salam din da muke magana irin su wannan salman al-farisi da muke magana irin su adi hatim adi bin hatim al-ta'i da muke magana a kansu irin su ka'ab al-ahbar da sauransu sun zo sun yi imani da shi sun karfafa masa gwiwa saboda sun nuna wa ahlul kitabi cewa wannan din shine gaskiya kuma shigowansu ya daɗa ƙarfafa musulmi cewa eh mu ma a cikin tafi mu gashi gashi shi yasa ma muka yadda kaga sun ƙarfafa gwiwan wato kenan musulmi sannan kuma an yi jihadi da su don haka sun taimaka sun taimake sun taimake shi to duk waɗanda suka yi haka ba a wancan lokacin kaɗai ba har duniya ta nade duk wanda suka yi imani da annabi ba lalle ahalul kitabi ba ko ahalul waye ma ko kamar yanzu yadda muke nan wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karfafa gwiwar annabi ya ake karfafa gwiwa duk abin da zaka ka taimake addinin da yazo da shi ya yadu ka taimaki addinin da yazo da shi din wajen kafuwa sunnansa da ya karanta din da yake cewa alaikum bi sunnati ka tabbatar kana yin ta kana kuma encourage din mutane wani saruhu kana taimaka ma addini din kaga kenan ya kamata a ce a rayuwarka akwai wani abu da kake na taimakon musulunci wanda kai da kanka ka san kana taimakon musulunci a kansa kai da kanka ya zama kai ma gudumawa da kake don inda ba dan ana hakan ba da musuluncin ba zai zo inda kake ba ai wasu ne suka bada rayuwarsu ko suka yaɗo addinin suka kawo shi nan ai wasu ne suka bada rayuwarsu suka je suka karanto addini suka suke karanta maka ai wasu ne suke bada rayuwarsu suka suke wa'azi suke faɗa cewa kar ai kaza kar ai kaza to kai ne ba za ka yi ba saboda kai ma kana bukatar ka samu akalla wani abu da kake yi wanda yake wannan shine zai baka gudumawa addinin musulunci shi ne zai bada guduma da kai kake a addinin musulunci na taɓa ganin wasu suke cewa idan sun je sun yi aiki harka a rayuwa sai kuma a zo a zauna sai a yi tunani sai su haɗa kuɗi sai su yi tunani to me yanzu kun me za mu yi ma musulunci rest to foundation wanda muka je a malaysia irin wannan mutanen ne sun je sun yi aikin boko sun samu kuɗi sun yi mulki an gama duniya ta samu tsab kuma suka zo suka zana to me za mu yi addinin musulunci ta haka suka yi tunanin cewa za su fitar da santar da sai ta fi kowace santa a duniya a wajen rubuta alkur'ani rubuta alkur'ani wannan da hannun arabi kaligrafi saboda haka suka kafa wannan santar kuma har yanzu duniya ta nayi tana tana- tana zuwa gurin ana training yadda zaka ga mutum yana rubuta alkur'ani ka rantsa da Allah wannan qur'anin da kake gani sane amma da hannu zai maka da duk wata ka'ida ta kan ta ta- ta qatl arabi qatl ko in ma da ya rubuta maka qatl kufi ko ya yi maka da sulusi ko diwani ko nasa ko magribi irin namu na gargajiya da muka sani amma rubutunsa a bisa ka'ida kowanne da irin yadda ake diga shi da sauransu da tsawonsa da fadinsa da mai da sauransu to wai sun yi haka ne don su ba da nasu gudunmawar don musulunci ya ci gaba kaga kenan mutum zai iya yi shi shi kadai sannan kuma za mu iya yin group za mu iya yin group mu ma mu yi wani abu akalla dai mun ba da tamu gudunmawar don musulunci ya ci gaba wai liddabi ajalatul islami ko a tunkuɗa dai amalanken ta ɗanyi gaba ne kar wutsiyar bera ta tsinke wato kenan a hannunmu to Allah maɗaukakin sarki ce duk wanda suka yi hakan nan suka taimaka masa ko alladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'u nura alladhi unzila ma'ahu kuma suka bi hasken da aka saukar tare da shi wane ne nura alladhi unzila ma'ahu shine alqur'ani suka tsaya suka karanci alqur'ani din suka study din sa suka bi wato kenan hasken da yake tattare da shi Allah ya ce ulaika humul muflihun wannan sune masu rabauta Allah ka samu nan wace shi masu rabauta to mu je mara
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض hmm لا إله إلا هو يحيي ويميت hmm فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون
wannan wato kenan daga cikin ɗabi'an alkur'ani akwai irin wannan yanzu kamar daga amin da inda alarma ya karanta da abin da muka karanta a baya kadan waccan ayar kaga kamar jumulan aljumal il al-itiradiyya ce jumloli ne da aka soko su a cikin wa ana wata magana sai a cusa wani abu sai kuma a tsallake kusa a ci gaba da maganar da ake tadi muke akan ah, yan bani isra'ila da abubuwan da ya faru da annabi musa alaihi salatu wasalam yanzu sai aka cuso wato kenan wani gargadi na musamman saboda wato kenan muhimmancin gurin a wannan allah maɗaukacin sarki ya ce kul ya ayyuhan nasu ka ce musu ya ku mutane kun ga bambancin kidabin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane kowane annabi sai ce mun karanta a baya laqad arsalna ila nuha ila qaumi qala ya qaumi wa ila samud aqahum salihan qala ya qaumi waila madiyana a kawo shu'aiban kala ya komi kowa sai ce mutane na mutane na mutane na mutane na amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ayyuhan nas kul ka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kaga mutanen duk duniya don haka risalar annabi sallallahu alaihi wasallam ta shafi duniya baki daya shi yasa yanzu mu bakaken fata muke karban musulunci fararen masu karba kwararen masu karba jajayen masu karba kowa risalar musulunci wato kenan ta ta ta- ta kowa da kowa ne ka gaya musu ya ku mutanen duniya inni rasulullahi ilaikum wallahi ni manzon Allah ne a gare ku jami'an gaba ɗaya duk mutanen duniya ya ma fitar da shi fili kanin ko jami'an gaba ɗaya duk kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa gare mu manzan wa manzan Allah allazi lahu mulku samawati wal ard Allah da mallakan samai da kasa yake nasa ne to ni manzon sa ne kuma ku san cewa daga cikin sako na shine la ilaha illa huwa babu abun bauta da cancanta sai shi duk abun da ake bauta musu ba su cancanci Allah ba su cancanci bauta ba yuhyi wa yumit Allah shine yake kashewa shine yake wato kenan rayarwa dan haka yanzu abin da nake kiran ku akai shine fa aminu billahi ku zo ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da annabinsa annabiyul ummi wanda yake annabin nan dai ba ummin nan annabin nan da ba zai ga takarda ya karanta ba ko aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin rubutu ba bai san yadda ake rubuta alifin ba on da sauransu ba a ba yi. rubutu da wasu suka ce yayi kadai shi da asulhul hudaybiya inda aka rubuta eh, sulhu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya imla'i sayyidina ali ya rubuta min muhammad rasulullahi ko ko kuma haza ma tawafaka alaihi muhammadu rasulullahi ma a quraishin sai suka ce shi wannan wakilin nasu ya ce inda na yadda shi manzan Allah ne yadda ba zan yi jayayya shi da haka ni ban yadda shi manzan Allah bane a soke wannan layin to wasu sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce a nuna masa saitin gurin ya ji Allah ya saboda su sabai sun tuje sun ce gaskiya ba su iya sokewa Muhammadu Rasulullahi ba sai ce a rubuta Muhammad bin Abdullahi ya ce eh tabbas ni dan Abdullahi ne a rubuta Muhammad bin Abdullahi din sauran in har ya taba yin rubutu wala Allah wannan shine rubutun da idan haka bai iya rubutu ba bai iya kuma karantawa ba da haka komai Allah yake cewa la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu saboda haka shi annabi ne wanda yake bai iya rubutu da karatu ba amma ya karanta da masu rubutu da karatu alladhi yu'minu billahi wanda shi kansa annabin yayi imani da Allah shi annabin mafa yayi imani da Allah wa kalimatihi sannan kuma ya imani da kalmomin Allah ko kuma shi kansa annabin kalmar Allah ne domin mu'jiza ce daga Allah madaukakin sarki wattaba'uhu ko dan haka ku zo ku bi shi ku zo ku bi shi la'allakum tahtaduna ko ku samu shari'a dan kun yi hakan nan shari'a wato kin za ta kasance tare da ku ta wajen Allah ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون Allah ba daukakin sarki cewa min kawai Musa daga cikin mutanen annabi Musa yanzu mun sake dawo kan annabi Musa kenan ko yau an da mana wa'azi yanzu mun dawo kan annabi Musa daga cikin jama'ar annabi Musa ummatun akwai su jama'a ya hadu na bilhaki suna kokarin neman shari'a da gaskiya gaskiya suke kokari wato kenan ah, bi annan kaga Allah madaukakin sarki yana ba mu labari dan irin bani isra'ila yake ta inna minhum da'ifatun yattabi'una al-haqqa a cikin sako su jama'an da suke bin gaskiya wa ya'diluna bihi kuma suna karkata zuwa ga gaskiyar ko kuma suna yin adalci da gaskiyar inda gaskiya ta tsayi a nan suke wato kenan tsayawa kamar yadda Allah madaukakin yake cewa min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatil lahi ana al-layli wa hum yasjudun ai a cikin ahlul kitabi ma akwai wasu al'umma wanda sun tsayi akan littafin Allah madaukakin sarki akan gaskiya suna karanta ayoyin Allah dare da rana wanda yasjuduna suna kuma su gida ma Allah madaukakin sarki kaga kenan laisu sawa'a ba su zama daidai ba kenan ahlul kitabi ba su zama daidai ba akwai masu bin gaskiya a cikin su akwai wanda suke neman gaskiya duk inda ta bayyana ta bayyana musu ita suke nema kuma sun same ta ita za su bi da haka suna kwana suna karanta littafin Allah madaukakin sarki a wata aya cewa Allah madaukakin sarki wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wa unzila ilaykum wa unzila ilaihim lalle tabbas a cikin ahli kitabi akwai wanda suka imani da Allah suka imani da abin da aka saukar musu da abin da aka saukar muku ko abin da aka saukar muku da abin da aka saukar musu sun yarda da attaura sun yarda da linjila yanzu kuma sun zo sun yarda da alqur'ani sun yarda da alqur'ani irin su ne wanda Allah madaukakin sarki ke cewa su yi imani Allah zai ba su kiflaini min rahmatihi zai ba su yanki biyu na rahamansa sun yi wancan addini din ana kiransu almudarrimin kenan sun yi wancan addinin a daidai lokacin da babu abin da ya hana shi yanzu kuma da aka sa iyaka suka dawo wannan addini da haka suna da kifula a can suna da kuma kifula a nan Allah ba da kuma jikiya musu mawafaka kenan kashi ina lillahi suna masu jin tsoron Allah ba da kuma zargi la yakiru na bi'ayatin lahi samanan qalila ba da ka ga sun yi amfani da addinin Allah dan cin kuɗi ba ba za su yi ba za su yi wannan ba don an ce ko me suka samu samanan kalilan ne haka ba za su sayar da addinin Allah dan neman duniya ba walaika lahum ajruhum inda rabbihim wannan Allah madaukakin sarki ya tana da musu ladan su a gurin sa ina la sari'ul hisabi tabbas Allah madaukakin sarki wato kenan mai gaggawan yin hisabi ne sai mu je malam وقطعناه مسنتي عشرة أصباء نمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقيه قومه أن اردد بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا هقة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم كدايكم وسنزيد المحسنين الله أكبر فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذي فأرسلنا على الذي فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الله أكبر تعالى رمك جاء دوغو آية قشم لوكتي يجي أنا آية لك برام كرمت أصبو سيوفكر أصبو سيوفكر إن شاء الله an ce mana lokaci ya yi na tafi bi hadal kadar wani tawakkal Allah sai kamar da program din su gobe sai